والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناجح الحق ذهب والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره بدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسيد وطلحة وزبير وأبو بيت بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحسن المحمدي شهر عمر بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن زوج الأزواج قلوب الأقراب فريد الداري على الإدلاج حاتم لا تميني أبو يساق على جبان ياس ورضي الله تعالى عن شيعي ومربي وقائدي وفائي وملاذي وأديبي لله الشيخ إبراهيم السدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق ورضي الله تعالى عن كل من تعلق بأبيال أهل الله من يوم عذبت الدنيا إلى انتهاء همة الشيخ دريدنا بهذا المحضر وسائبي في نظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن يوم زما na ɗari da tamanin daidai insha Allah muna cikin magana akan hakikatul kashfi yadda abubuwa suke gudana akan kashafi sarihi da nassi sarihi yaya suke muna ɗan bayani gwargwado saboda wannan karatu na fatan yan uwanmu yan ɗariga su gane yadda abubuwan suke ciki saboda gwargwado za mu faɗi abin da allah ya sanar da mu don su fita daga cikin tuhuma wanda suke na masharanta wanda suke ganin abin da ake yi ba gaskiya ba ne babu abin da ake yi wanda yake ba gaskiya ba ne babu abin da ake yi wanda ake yi ba gaskiya ba ne babu shi za a warware abin da za a iya kuma wofa kokolin zai ɗaya na nemo akwai wanda Allah zai iya yi fitowa da shi wanda zai iya ƙara buɗa mu a tafaɗe a gane yadda ake tafiya domin haka gidan duniya take jiya mun tsaya kan hikayen imam shaziri radiyallahu anhu yana cewa kuntu kasiran a kasu an kalamin kauni na dade na bincike akan maganin sufai hatta tsara laula haku har sai da ubangiji ya ce masa fi babu wa ƙa'ihi a cikin wani babin lokacin da yake nasa domin wannan baluwa ƙa'ihi ɗin nan wanda Allah ya mara magana to maganan da ake yi magana ce wanda ke tana fita a mukalama tana fita a hawa teku duk mukalama ne amma mai maganan yana magana amma akwai wace da su baina rabbi ba kuma mukalama ina ce mukalama kauko ƙala launa ko ubangiji ya gaya masa ya rabu daban-daban ne ba wahayi ake wa mutum ba ba kaga duk wanda yake magana ya ce bai kamata mutum Allah ya magana da shi ba illa min wara hijabin au min kaza duk haka ne wara hijabin din ne amma maganar da ake maka wanda ake sanar da kai shine maka misali daya daga cikin yadda Allah yake Allah zai ce kana jin kishirwa amma baka ga wanda ya turo ma ba kana jin kishirwa za ka sha amma ba wanda aka turo maka aka sha maka wahayi amma amma magana kana akwai Allah yana ma magana cikin abubuwa da yawa ko ni Allah shi yake ma magana za ka gani amma ya kake kake gane ba saboda akwai abin da ke kira nafsu akwai abin da ke kira hawa iru wanda su suke bayarwa shi haɗirin nan yana magana da kai a kowane lokaci so dubu saba'in a awa ashirin da hudu to wannan duk magana da ake ma ba wanda kake ji ke zo mana magana ba mu kuma wanda ke ba wanda ba ce mu kuma wahayi a sunansa ba amma da ya ko su abubuwa wanda suke boye za mu faɗa maka ga yadda abubuwa suke insha Allah amma ya fasa wani min kalamin kawai قال له سيوم الجزية مساء تعريفي لك سني نادكي يبنيك أن للأولين الآخرين يا ولا تدكي باسيك أن علم الأول والآخر ما هذا علم النجين أما بند علم النبوة والمرسلين والمرسلين بند كذا بركت baka wadatu don ana maka wahayi a ce ba za ka karbi wani abu daga wajen Allah ba ruka da na annabawa ba ba nan ta kenan an gani baka wadatu a ce a don kana jin abu daga wajen Allah Allah yana ma magana a ce to ka wadatu daga na annabawa kuma ba ruka tun da kana karɓa daga wajen Allah ba ka wani ke kaga ce ma a da ilimin awwali na wani mursali na yanta fa'inahu shi wannan ilimin awwali na lahiri nan da ka sani ko fa'inahu shi ilimin nabi na wani mursali na almarju ilayhi shi ake koma kansa an gani koma me to kana dawo kan ilimin anbiya wal mursalin komi domin me yace wasa tuzu bainin lahi wa bainin ibadi wasidan da ke tsakanin Allah da bayi ba wani abu ilan nubuwati annabta ne annabta ne ke tsakanin annabta ne ke tsakanin bawa kowace bayi da ubangiji to kaga wa ake turowa ya faɗi abin da za a yi annabawa saboda ta so ne wa da wannan wasaɗan shi yana da martaba shi ma yana da martabarsa wa marramar furuja naha wanda ya ce ba ruwansa da wani annabi ko mursali zai karɓa abin da ya samu kawai daga wajen Allah ko kafiru ani annabuwata ya fitar baro shi da da annabta ɗaliban da aka zai anin layi min gari ha yana neman kawai maganin da Allah yake masa kawai shi zai amfani da shi kafin kafin shaidan zama haka annabta domin shi ne wasi da tsakanin Allah da bayin Allah annabta domin babu wani mutum da ko fafaro mai Allah ne ke mamuda in yadda da abin da ya zo daga wajen mazala ko annaba wani shi sa kowa zai zama kafin wasirar duniya wal akhirati kuma ya ata ne duniya da lahira wa mazikira abinda aka ambata min annal aqala cewa hankali ya huzur ilima lillahi ilimi hankali yana ɗaukar ilimi daga wajen Allah bila wasiɗatin ba wasiɗa a ce hankali yana samun ilimi daga Allah amma babu wasiɗa fainan wannan falwa ta kalmashi wudati misali kama aristo zamaninsu arsa da ɗari shigo wata hari irin malaman duniya wanda suka gigita duniya da ilimi na falsafa irinsu kana ganin babu wani abu ƙwaƙwalwarsa kawai take ba da ilimi ba haka ba ne fa'ina na fayyar ba ta tilma shi wudaki an kore wasiɗa ne akwai wasiɗa wanda ta hanyar wannan abin suke samun ilimin amma an kore mashuda wanda za ka gani da idanka lashar wasiɗa ba a ganin wasiɗa ne a tsakani bainahu bainal haqqi asalan tsakaninsa da ubangiji asalan ba za gani ba amma dole akwai akwai wasiɗa wanda shi ne dalilin kaza da kaza wanda ake gara lakina korariya ce amma lakina mawujudatun jinar an kore ta aido amma mawujudatun jinar ce a tara na aiki yanzu abu dala anan akwai mala'iku nan? Waye gani?
Kawai ne.
Akwai aljanu nan?
Na'am.
Waye gani?
Babu.
Akwai ruhanai nan?
Na'am.
Waye gani?
Kawai ne.
Ka gani. Rashin ganin ka mashuda ne. Amma nafsul amai suna gurin.
Na'am.
Rashin ganin ka bai sa ba sa nan ba. Dan baka gani ba, to ba a cewa babu don baya da zahir dole dukkan mana akwai mala'iku tare da mu akwai rahanin tare da mu akwai jinnu tare da mu a nan a nan yadda muke amma tun da baka gani ba to kaga ka kore shi ne don ba ba ka gani amma ba ka kore shi don babu ba
Na'am.
an gane karatu Na'am.
yawa korewa ne na rashin gani ba korewa ne na babu ba Mm.
to idan aka yi korewan babu to ba zai yi ba to ainihin hakikan lamarin hakikatul muhammadiyya ce ita suke zaba ilimin hakikatul muhammadiyya ce ita take zaba Allah ta zaba Na'am.
ita kuma fa'ilahu shi ya ƙiƙatar muhammadiyya la maƙama'un li ahadin fi tarkiya ƙiƙafiya ba wanda ya isa ba wani wanda ya isa ya riske ta fadalan amun shahadatiya balle ma ya ce ziganta Na'am.
hakikatul muhammadiyya eh kamar yadda ruhi ke jikin mutum ne Mm.
kana ganin sa A'a.
ruhi ba ɗaya ba ne Na'am.
akwai rawani akwai sultani akwai kudusi akwai ma bayan farashi da dangi ko ruhi aka ɗauki cire maka ba ɗaya ba ne ana cire wani ne a bar wani ruhi kaga in aka kira shi kai rai kawai ana ganin shi ɗaya ne in an cire shi shi kenan ba haka ba ne in haka ne in an cire shi tun wanda aka cire shi me yasa kuma sauran rai in babu wani me yasa in ana ma wanka kake ma mai ga mai wanke kan magana in babu wani saura a jiki me yasa in za ku sadaka a gida kana cewa kaddimu ni kaddimu na ko da kun san gwanda za ku kai ni za ku kai ni ba maza Allah kuma ya ce yana mala'ika mutane kullum halaki ya tuma wuna dukkan halitta suna ji ilim sakalai mutum da aljanna ko ba sa ji me yasa ka gani to ba duk abin da ba a gani bai a ce ba in ka faɗa ka faɗa irin daidai level ɗin ilimin ka ne gidarki a gaskiya cikin riskanta fadalar nan musharati a balle a ga'anta sayin na ita wannan hakikatul muhammadiyya wanda komi da ruwanka ne hakikatul muhammadiyya komi da ruwanka ne kowane irin ilimi na duniya ya fito daga annabi muhammadu to amma kana ganewa kamar duk wani dan adam da musulmi da kafiri da fajiri da ɗan iska da waye da waye da ya annabi adam ko aku wanda bai fita daga cikin annabi adam ba haka ne akwai in ba wanda bai fito daga ayan annabi adam ba ayan annabi adam in ana neman tsarkake shi ne duk abubuwan da ke ai komi na shi komi na annabi adam daga jikinsa ne yan wutan a jikinsa ne yan aljanna ba a jikinsa ne kamar yadda yan iska a jikinsa ne waliyan ma a jikinsa ne to haka haka na ne mahmud ba wai ka kore don ka kore wanda ba sa jikin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kana nufi ka karkake shi a tunaninka eh ka karkake shi haka yake a karkaken yake babu abin da zai shafe shi da iyalinsa duka ba ko da sun aikata me suka aikata Allah ya ce ba kuma wajen su su sai ne kuma wanda ya yi tuman shi ya ce ya yafe ku yi abin da kuka ga dama babu abin da zai faru ai an nuna ba a jikokin annabi muhammadu ba ma ƴaƴan annabi muhammadu jikokin annabi muhammadu ba a su ba almajiran sama an gaya masu haka kun kurukuru annabi ya faɗa ku yi abin da ku ga dama wanda ku je bada duk abin da za ku yi ku yi Allah ya ɗauke muku a tsakanin da wannan lada ba abin da ke rubuta ba kaga wannan shine ulayika yubadillahu sayyi'atihim hasana ana mai da munana aikin su ya zama kyawa yubadillahu sayyi'atihim hasana a ce mutum ya sha giya ce ka sha ruwa kuma an ba ka lada ba a kowane da tuhume shi wani ga furu rahim shi ya san dalilin da ya sa ya ce laifi ne shi kuma ya zai ga dama ya ce na cire laifin haka ne? haka ne to hakikatul muhammadiyya فإنها لا حفاني لسر العتيم تاتبويا في لسر قوي تاتبويا في لسر قوي تو sirri koyi kuwa manzala ya yi mana bayani ya ce inna shirka la'afa alaikum min dalilin nan lati Allah ta fafi ile lati muzulimati inna shirka ka yi abu ba ka inna shirka shirka yana shiga cikin aikin ku mu kenan ya fi wuya fiye da tafiyar tururuwa a kan dutse cikin dare mai duhu da safi ka nuna kafarta da safe ka nuna gunda ta taka la'afa haka mazallaci inna shirka la'afa alaikum min da bibin na mulati Allah safa fi lailatul muslimati in gari ya waye saboda tafiyan da ya tafawa da gudu ba da sanda ba ka zo ka nuna ga gurin da dare aka yawo cikin dare mai duhu da rana ka zuba nuna cewa ka zo wannan gurin nan ne turuwa ta biyu da rana. Kaga to haƙiƙatul Muhammadiyya ta fi ɓuya fiye da kowane abu amma kuma yana tafiyar. Eh. hakikatul mamadiya ta kowa kuma yana cikin saboda ka duk wani abu komi da ruwanka ne na mazalla mazalla komi da ruwanka ne babu abin da Allah ya yi abin ba a daga ciki fa yanahu Kowa nafsu shi kansa ya huzul ilima anillahi yana karamin ilimi ne a wajen Allah bila wasidatin babu wani wasida wa ma barza lahu zalikal ilim babu abin da ya bayyana na wannan ilimi illa min haqiqatul muhammadiyya sai ta wajen haqiqatul muhammadiyya min haisu la yara ta gurin ba zai ganta ba Ibrahim yana cewa ala laita shiri hal yara nasu ma'ara walakin suduru larifi na kuburu ala laita shiri ina ma mutane suna ganin abin da nake gani ina ma mutane suna ganin abin da ke gani hal yaran nasu ma'ara jama'a kuna ganin abin da ke gani kuwa walakin su durul arifi na kuburu sai dai kira zan bayan allah kabari ne na babban ne sirri saboda abin da ake gani ba baya yiwa bayyana shi baya yiwa to tun daga sudurul arari ƙuburul asirari ƙirazan mazaje ƙabari ne da binne sirri saboda in an faɗi wani abu guda ɗaya sai a kusanta da duniya ba zai yi ba wayan ra'ahu min laƙi idan ka ga abun ya zo ne daga ubangiji amma magana mukalam da ake ma'a ya zo ne daga Ubangiji, gaskiya ne, fa'inan ma gaɗa alaihi jabi talbisi, an rufe muka ido ne, ka sa riga ne na talbisi, saboda ka ka kasa gane wa annabi Muhammadu ne a gurin. faza ma'ana hazul ilimi an Allah shine ma'ana an kaji an ce ana karɓan ilimi daga Allah bila wasidatin babu wani wasida to ana karɓan ilimi daga Allah bila wasidatin daga hadartul haqu to manzon Allah yana gurin shine wa ma an ya tawhama amma mutum ya samu ɗimawa annal aƙala a cewa yana da wani hankali augairi ko yana da wani hankali ya huzu anillahi ta'ala yana samun ilimi daga wajen Allah min gairi wasitul haqiqatul muhammadiyya babu haqiqatul muhammadiyya a ciki mujarrada ana an cire ta wannan ƙarya ne faza la sabila ilai ba mutumin da yake da wannan yanda da Allah zai sa mutum ya gane a duniya ka taɓa ganin wanda mutumin da yake ba ba dukan shi yake tafiya ba na faɗi haka na shigar ko ka wani mutum da ba shi kaɗai ba ne a duniya ka taɓa ganin wani mutum da ba shi kaɗai ba ne in ma ka gan shi to shi ɗaya ne kuma irinsa shi kaɗai ne a duniya babu na biyan shi komin kamanninsu Allah yana wahadatta maka da kansa ne. Allah shi ne shi kadai. Sannan ko da menene ko da sun haɗu ƙafansu guda biyu ne, amma jikinsu kai biyu ne. wannan cikinsa daban amma suna manne irin wanda aka haifa kasan indiya da sauran gurare haka irinsu inda da sa hannu haka sai sun nuna maka daban-daban suke da su suna manne amma da su temperature zai nuna maka daban-daban ne ba iri ɗaya ba ne saboda halittar biyu suka zo ba ɗaya ba ne amma kuma ga shi fuskansu iri ɗaya komi da komi iri ɗaya ba wani bambanci iyakan mannewa kenan ko ba raba su ba to haka ya nuna ma to haka za ka ce wannan ɗaya ne wannan biyu ne haka za ka ce mutum biyu a mutum ɗaya wannan halarorin kaf na duniya kaf in ya nuna ɗan ya tashi nuna ma sai maka ishara Muhammadu ne. Eh shi ne ilimul isharat. Babu wani mutum da ya zo a mutum bai zo a sifan sai na Rasulullahi. Ma'ana har annabi Adam, a Muhammadu ya zo. har annabi adam amma Muhammad ya zo to wannan yana tare maka da mai waje daya sai ka gane waɗansu abubuwa in ahalin mai ganewa ne in ba shi da ahalin ganuwa shikenan saboda haka ba a korewa shida fi haƙihi a haƙin annabi a ce an san wani abu wanda annabi bai san abun ba ba yiwu ana da wani abun da aka zo shi daga wajen Allah wanda annabi bai san abu babu abun akwai wani ilimi da mutum ya samu daga wajen Allah wanda annabi baya cikin wannan ilimin a wannan babu shi na falawa ce da su fi haƙi na fayan shudiyan an korewa shi da haƙƙin manzala korewa ne na gani la na fayi wujudiyan ba korewan babu ba a'a korewan ba a gani ba kaman korewan aljanu a nan gurin kaman korewan mala'iku a nan gurin a nan mun san akwai mala'iku amma ba ma ganin su mun san akwai jinnu amma ba ma ganin su mun san akwai rawanai amma ba a ganin su saboda ai an tabbatar maka ma alfazun min qawlin illa waladai to ina mala'ikun kuma baka isa ka faɗa ba buɗe bakinka ma kai motsi kai hannayenka kai motsi baya yiwuwa aikin mala'iku ne don masana yana kaga kai a mujarradin ka da ka ce aikin kanka ne kai ka ga dama ka ƙulla hannu da kai naushi kai ka ga dama kake magana kai ka ga dama kake tashi kai haka za a gani ko to da abin da ba ka gani a jiki yana nan wanda shine na'ibin abin da yake tsaya maka a fili fala ya buƙala shuran bi nafsi babu abin da yake saura na shuri bi nafsi fadada nan gairi ko waninsa minal wujudi daga samuwa fa yasmau ma yasmau zai ji abin da zai ji fi tilkal hadarati a wannan hadara min ilqaati na daga gamuwa ma wa ma samma ba kowa ilal haq zai dai zaka ji abin da ubangiji ne al mutakallam shine mai magana wal akhazu shine mai karaba la gairu ba wani ba wa qarqulna mun fada fi babil ajwid a wani shashin waɗansu maganganu da muka yi annahu lamarin ya ta dallalin arifi sirrin da ka ga sirri ya jawo ya kusanto ga wani arifi min asarar hadaratul qudusiyya daga sirori na hadaratul qudusiyya ya huzu an nafsi yana karba ne da kansa wa yugadda anhu wujudahu yana lullube masa samuwansa ma a jami'il wujudi tare dukkan abin samuwa ka gani wa yugadda anhu zai lullube maka barin ganinka tare da ganin samuwa wa yuridu zatu abin da ake nufi zatinsa ya zamo ainihatul haƙi ubangiji shine komi wanda ke bayyana da komai ubangiji shi ke bayyana komai shi ke nuna komai farkunun naɗikan za ka ga mutum yana magana da harshensa na digan yana furci amma labin lisani amma ba da harshensa ba ne ya za ka gane huwallazi an ɗaƙa amma wa kake gane ke magana wani mutum ne zatiyan zatinsa ne ainihiyar shi yake yi amma kun ba shi ba ne allahu an daga kulle shay'in ubangiji huwa alladhi an daga kulle shay'in ubangiji shine ke farci akan komai da komai saniyan ji yana ji ra'iyan yana gani la ba'iniyatun babu ne santarwa mudirkan mai riska la bi jananihi ba da zuciyarsa ba bal huwa shi yana tafiya ne bil haqqi lil haqqi da Allah saduwa da Allah fil haqqi cikin Allah an haqqi ga Allah idrakan wajen riska wa isasan da motsuwa wa shuhudan da shuhudi wa talqiyan da gamuwa wala qudratul abdi babu wani abin da bawa zai iya iza sadamu hadha sirri in wannan sirrin ya ruguza shi alal khuruji ya fita an da'irati dati ya fita daga barin da'iran kewayensa fa inna hadha sirru wannan sirri iza warada alal abdi idan ya zo ga bawa ƙahirun bi kuwati sultanihi yana da rinjaye da ƙarfin sulɗansa galibun yana da rinjaye bi sadawati jalali da tumbe irin na jalala la qudrata li ahadin ba wanda zai iya an ya kharuja anhu ya fita daga barinsa illa iza sara minhu sai ya nashi ya zama shi shi ne duk abin da ba shi ba zai zama shi ne saboda ƙahirun biƙotu sulani galibin bisar otu jalali to babu wani abin da duk in ka zo sai ka ga to ashe komi naka ya rajo illahi subhanahu wa ta'ala komi naka daga Allah ne ba wani daga wani guri walwasitul lil haqiqatil muhammadiyya shi wasila na haqiqatul muhammadiyya fi hadha mawjudatun a wannan samamme ne gaira mashuhudatun amma ba a ganin sa wala maqulatun ba a gane shi wala mahsusatun kun babu motsi inta haka abin yake قال الشيخ الأكبري رضي الله عنه الشيخ الأكبري الله يدد شينا شوى لولا علماء زاهري بعدما لمن زاهري با أو كما قال كو كما يندي فدا لا تتلع له عن الله دا ولي دا سزو لا تتلع له da walidas kawo wani abu anin lahi daga Allah bima a tabbihi anbiya irin wanda annabawa suka zo da shi abin da ake nufi ba korewa ba ne isbati malamai na zahiri daban waliyai wanda suka haɗa abubuwan su ma malamai da abin da annabawa suka zo da shi to da waliye mada su zo da shi saboda suna karban abin gurin da su ma suke karba ne shi ne ma'anansa suna karban abin gurin da su ma suke karba ne shi ne ma'anansa ba sun kore abubuwan ba ne isbati suka karfafa akan abin da ake kai ma'anahu manansa fi gairi ta shari'in ba wai wajen shari'a ba idasul hukumi bi idasul hukumi su ba da wa mana su ba da wani abu na hukunci wanda ba irin na annabi Muhammadu ba ba irin sake ba lam yakun sadiqan bai kasance ya riga ba dalabal fi'li wajen nema wajen aiki a dalabar littarki ko wajen nema wajen bari au ta'abudan ko ibada au ibahatan ko halattarwa au na ƙabe hukumin sadiki ko ya warware hukuncin da ya riga fi shari'a a cikin shari'a fa ya tabbatar bi hukumin akhara balle ya canza da wani hukunci ya dawo da wani hukunci wannan faza wannan la sabila lil awliya ilayhi babu wani waliyi wanda zai haka iz domin haza moto kifin ala nubuwati fakat wannan an tsaye da shi annabawa ne kawai annabawa ne kawai wa ma wara zalika abin da ke bayan haka fastawat fi nubuwati wal wulati an samu daidaituwa tsakanin annabta daga annabta sai walittaka daga annabta sai walittaka domin su malaman zawahiru su kaman almajiran waliye ne lamarin su yana ƙasa wancan kuma suna sama domin manzala sallallahu alaihi wasallam ce salil ulama'u abu juhaifa malamai tambayan su ake wahala da hukama'u masu hukunci muhala da ake da su wasabal kubara'u su kuma waliye su ne kubara'u abokantaka ake da su ba tambayin su ake ba to kaga malami shi tambayin su ake a ce kaza a ce kaza a ce kaza in ka yi musu kuwa sai a ce ka tambaya annabi musa sai ka gane yawa sati biyu ka ala an tu'allima ni mimma ulimta rushda qala ka qala innaka lan tastabi mai sabara ai an toshi yawa sai ce to ya zai sai ce to ga sharadi in tusahibni fala tasalni an shay'in ni musahaba ake yi da ni in ka yi musahaba da ni fala tasalni an shay'in hatta ahadisu laka bihi zikira sai na faɗa maka ga abin da ga abin da yake gudana ka yarda ya ce ya yarda aka yi bugun farko aka yi na biyu aka yi na uku ya ce haza firaku bayan yau bai na ka sau na biyu ka bi tawili malam tastadi alayhi sabara an gane haka karatun ya fito Allah ke wasatu radiyallahu an tambayi shehu tijani an ma'ana kawul shehu al-akbari ma'anan maganin shehu al-akbari man wahada faqad alhada tashi hankali duk wanda ya kadaita Allah to ya lahadi haka ne a shari'a ƙuru-ƙuru ilhadi ne amma haƙiƙa ba ilhadi ba ne sanin Allah kenan a zahiri a zahiri hukuncin zahiri abin za ka yi magana da shi in ka koma wani gurin ka yi magana ba komai wani ne kaman innani ana Allahu eh ka san maganar kenan irin haka ne sai ya yanke sai ya ce ya ce shi Allah ne masu yankewa eh suna yankewa sai ka ai ga kafircin yan dariƙa ya fito a fili sun ce ya haka ne ba kuma magana innani ana Allahu la ilaha illa ana fabudni wannan wallazi an daga kulle shayin Allah ne yake magana ko mutum ne yake magana idan ka zo in da ka yi ladabi ne sai ka ce innahu wallahu sai a ce ka canza ƙurani ka yi margyara ne na? Ojen gunda Allah ba zai ji ba, kaga sai faɗa hankali, in ce inna ne an Allah. La ila ila na fabuni? Wato, eh Allah bai ji ba, ya ɗan rage mu ya san. Ko? To, nan abubuwan suna nan mutarakamat suna nan da yawa. ولا تسي لمذهب النصارى أو من يدعى إلى هلول سارة وذلك قول باتحاد قول الاتحاد نهلة أهل الذي والإلحاد ilhadi shine wannan ta abin da shauce ne ce fa jafar abdullahi bi qawli ma'ana al ilhadu ma'ana ilhadu ko hurujun an jadil mustaqima za ka fita ne daga wani jada mustaqim za ka fita daga ciki amma dole fainal arifa shi masanin Allah iza wahada bitauhid al'amati in dai zai kaɗaita Allah da ka gani abin da ake nufi ala kulle shay'in ma halallaha batilun kulle shay'in ma halallahu batilun duk abin da ba Allah ba ne suna abin babu a nan ne a zahirin mai magana zai ce muka ilhadi ne an ce ya ce kowa Allah in kuma baka ɗauki kowa Allah ba kai kuskure wannan waƙan kuma an yi shi labidi ne yi shi manzo Allah kuma yana maimaita wannan kalmar shi ma wanda an ce azdaqul qawli ma qalahu labidu a cikin waka an ce ba wanda annabi ya maimaita shi wannan eh ala kulli shay'in ma halallahu batilun kulli shay'in in ba Allah ba to bayana ya kaga abu me kake gani bi ma'ana Allah shine shi kadai to kai fa ma dama ka ga kanka to kana ganin kai samamme ne ma dama ka ga kanka ka ga kai samamme ne to ashe abin da ke so abun ne guda ɗaya ne amma kuma yana da ma'ana kai da ka gane a kujeranka tauhidi ne wannan kuma zai gane a kujeransa an yi lahadi wannan shine abin da za a yi dole ammawa da harifai ba za su haɗu cikin sanin Allah iri ɗaya ba ba zai taɓa yiwa ba ala kulle shi ma halallahu batilun ku duba ka kulle shi in duk wani abu in ba Allah ba babu shi to ka duba ka ga لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود بالحق لا موجود إلا الله باب wani samanni sai Allah sai kuma gashi ana ganin ka kaga a zahiri tunda ga ka ga ka kuma sunanka samanni ga ka sunanka samanni to tauhidin ba zai zamo iri ɗaya ba wannan tauhidin yadda yake tafiya daban wancan kuma na arifai daban shi wancan dole sai an gane duniya su sufanci suna yin wa duniya sallan gawa ne sai mata sallah Allahu akbar ba ta nan Allahu akbar ba ta nan Allahu akbar ba ta nan Allahu akbar ba ta nan sai wa illallah wahadahu shin kowa a wannan tsarin zai iya yin sallan ga wannan kamar yadda sufa suke yi wa abin sallan gawa ba iri dai bane ba iri dai bane to wannan shine ake rashin adalci sai ya yanko sai ya ce kaga an ce shi Allah ne kaga nan ma an ce Allah ne akwai wanda ba su fahimci ma yadda aka sa kai ba amma su rusa amma wannan baya tsoratarwa ya hana mutum ya gane kai wanda ake magana da kai a faɗa maka gane wani kuma zai ce to ba ga irin ta ba ai an ce ba dole ba ne karatun ai ana yi ne wanda suke gaban wajen karatun amma duniya ta kai ya kamata fito fili a yi bonanza a sake lemin a sake lemin wasu su ƙaru wasu kuma su ɓace haka abin yake wasu a ɗaga su wasu kuma su ka dulmiya dama kuma Allah haka yi ƙa'idan Allah haka yi ƙa'idarsa gashi fahadai na kuma na jidaini falakata malaka ba ai an baka dama ne hanyar da aka suke ka an suke ka ne hadai na kuma na jidaini hanya biyu ne wa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur haka abubuwan suke gaba ki daya wal'amiyu shi kuma ami idza wahada in ya kadaita Allah bi tauhidil ami a tauhidinsa na amma faƙaɗa halada shi kuma ya yi lahadi bi tauhidil arifi faƙaɗa halada shi kuma ya yi alhadi amma shi kuma fainal arifa shi arifi in yi tauhidinsa na tauhidinsa to shi kuma ya yi daidai kamar misali mutum ɗaya ya zo gaban maza Allah ko mutane biyu wannan sai kis da matansa da rana a watan ramadana wannan kuma sai kis da matansa da rana a watan ramadana sai aka hori ɗaya da rama ɗaya kuma aka ce ba komai kuma duk a gaban manzo Allah kai to me za ce an yi adalci ko ba yi ba wanne ne zama adalcin a to me sa ka ce rama to wannan ƙuruciyar da yake jikinsa wato yana da gariza na sha'awa wanda ba zai yi daidai da dattijo ba to idan ka ɗauka shin ba sharatan haka ka kalla ko kuma sun zo maka a dukkansu musulmai ne ai ko a yau in mutum yana da hankali ka yi aure a kano ka yi aure a zaria halittarsu ba iri ɗaya ba ba kano kishin ba kano da na zaria misali ba iri ɗaya ba ne ko haka halittar zaria za ka ga yanayin da aka suka fi kusanci da mata na kano su kuma sun fi kusanci da kasuwanci wajen neman kuɗi ba su cika damuwa da matan kamar yadda wa'inan suka damu irin wannan kuma allah ya aje wannan a nan allah ya aje wannan a nan inda za a haɗa su a yi hukunci ɗaya sai kaga akwai bambanci ɗabi'a bai daidai ba ne to ashe ɗabi'a ma yana canza wannan ba idan yadda manzala yake in mutum ba shi da lafiya kamar mutum yana gari nan jos rashin lafiyan ya ƙici ya ƙicin yawa an aka ɗauke shi aka kai shi ƙasan zafi sai ya warke nan in aka ɗauki na can ba sai ya sha magani ba da ɗabi'a ke warkarwa to haka annai muhammad doktor ne kowane ɓangare yana warkarwa da ƙwaya na ce ƙwaya magani kenan itace duk gaba kiɗe magani kowane iri yana warkarwa da yanayi ɗabi'a kenan yana warkarwa da ayoyin ƙur'ani da hadisan manzo Allah duk manzo Allah yana warkar da cuta da wannan da ɗabi'a kawai a ɗauke ka mai da kai wani gari shikenan sai sai nema ciwon rasa ya tafi ba zai zauna a garin ba ba zai zauna a garin ba to haka abubuwan suke to kaga ashe dole komi za a yi hukunci da shi kan abin da ya dace ne Allah ke wafi ma'ana zalika a cikin ma'anan wannan ne ya ƙulu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yake cewa amuruna ma'ashar lambiyayi horon mu taron annabawa an nukhadiban nas ala qadari qulihim zamu mu hada ba mutane gwargwadon hankalinsu ne au kama qala sallallahu alaihi wasallama ko kuma yadda manzo Allah ya faɗa mimma haza ma'anahu wanda wannan shine ma'anarsa intaha min imla'i halaina wannan shine abin da cika na daga imla'in short yanayi a wajenmu to za mu tsaya a nan don na ga na yi baƙo na sharifi za mu tsaya Allah sai mu ci gaba in Allah ya sa lokaci ya yi albarka annabi sallallahu alaihi wasallam za mu shiga al-muhabbatul kainati bainan nasi في الدنيا ايه الله يمنع جاغورا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق لك ولا هادي إلى إسرارك المستقيم وعلى آله حق قدرهم جدار لازم صلاة تم له الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في لينك وعشرين أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين فاتح Yeah.